بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء
قال إبراهيم قد هي التي حصلت قال أنا أحيي قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها فات بها من المغرب ومن المغرب وقتل الذي كفر الله لا يهدي القوم الظالمين
ثم صلى نبيه أنا ومن سبحانه وتعالى ya bai wa annabinsa sallallahu alaihi wasallam da bikisata ibrahim gisa annabi ibrahim alaihi salam tare gisa annabi ibrahim tare da namrodo allah ya la'ance shi fakala yake alam tara ila ladhi hajja ibrahim ashe baka samu labarin ashe baka samu labarin wannan da ya jayayya da annabi ibrahim ba jadala ya jayayya da annabi ibrahim fi rabbihi a game da lamarin ubangiji araraku ya mu'arara da shi ya jajiyya da shi fi rububi yake a game da zamawar ubangiji ubangiji ta ajibin li hamakati ne wannan ana mamaki ne istifhamin nan ma'anarsa ba da mamaki cewa ai mamakin wautar wannan in ba haka ba ai Allah ya fi komai fitowa fi ya ya fi komai bayyana to duk mai hankali zai san lalle akwai Allah an ta zahiru falaisa fawqat shaw ana tahullahu mulka me yasa shi wannan yake jayayya da annabin Allah madadin Allah a game da lamarin Allah ganin cewa Allah ya bashi sarauta da yawa bayi na Allah in Allah ya ba su wani abu sai wannan ya zamo sababin su juyar da fasafinsu daga wajen Allah ya zamo su ringa musun Allah ma wasu su musun Allah wasu kuma sun yadda da Allah amma su ringa ganin yansu a matsayinsu yadda Allah ya ba su wannan abu na duniya ai ma ba sai sun ba Allah ba ko nan gaba ba komai sabi ba komai nan gaba sabi shi amma da yanzu a kyale su su hole a duniyarsu ai hamalahu badaruhu ai taga masa da nimar da Allah ya masa bisa cewa ya bashi sarauta wannan ne ya dora shi akan yake jayayya game da lamarin Allah shine numruru ana faɗarsa da naman nuni akan faɗa da dal akan faɗa da za to dan kan'ana koshi dan kosho dan hami dan nuhu ka jabbara farkon wanda ya nuna isa a mulkin duniya wanda ya da'awar annabta ibadila shi ne wanda ya gina benin da yake badila dogon ginin da yake badila iska da ibrahim lokacin da annabi ibrahim ya ce gamma ta tsara lasunama yayin da ya kakkarya gumaka namrubi ya ce da shi to kai da kake karya mana gumaka waye ubangijinka ne da kake so a koma bauta masa a gyale ta gumakan nan sai annabi ibrahim ya ce da shi rabbiya allazi yumitu ainihin ubangiji na wanda yake rayawa wanda yake kashewa wanda shi ke rayawa shi ke ɗauke rai ai halkul hayata wal mauta fil asbari ya wanda yake halittar rayuwa da mutuwa a cikin jinkuna kala kuwa sai numrubi ya ce ana ubi wa imitu wa shi din nan ma shi ma mai rayawa ne mai kashewa bilkatal yana iya kashewa ko ya ce wanda ya cancanci a kashe shi ya yafe masa in ya ce wanda ya cancanci a kashe shi ya yafe masa wai ai yara fada aji rajulaini ya ce a kawo mutum biyu ya kashe ɗaya daga cikinsu ya wato ya bar ɗaya ya gyale ɗaya wannan abu da numuruzu ya sa waɗanda suke bantattun bayan Allah suka gane a cewa wani abinda duk yake ba hujja ce da shi ba masu hankali wannan abu da ya sai nuna musu a shaya ba mai hujja ba ne don ya bi wata hanya ce ta yaudara ta rudar wanda suke jahilai irin yana so da yawa yanzu ake yi ake bin hanyoyi da yawa na a rudi jahilai ko masu mulki ko masu da'awar ilimi da sauransu sai abu wata hanya wadda za a yaudari jahilai a nuna musu kamar ilimi aka kawo ko kamar an kawo musu abu ne daidai eh sai ya zamo su sun gamsu sun gamsu saboda zamo wasu wawaye kai in kace za ka yi magana a kai sai a ce ai hafsa da kuke hafsa da kuke don ba a bakin ka aka zuwa amma wanda ya faɗi wannan magana a duk inda ake neman malami ya isa to duk wanda yake ya faɗi wannan a duk inda ake neman mai gaskiya ya isa kai da kai ce ba haka ba a yi ko hafsada ce ko wani abu falamma ra'ahu gabiyan da annabi ibrahim ya gani shi wawa yohimul mata yana zatar da zai iya yaudarar ammawa zai iya yaudarar waɗanda suke jahilai ƙala ibrahim sai annabi ibrahim ya ce lahu ya ce da shi gunnin takilan yana mai ciruwa zuwa wata hujja a wuraha da yake ta fi fitowa fili minar rula daga hujjar da ya fara kawowa gare shi ya wato dan ije wato husuma wato mushagaba shi ne iya yaudara wajen husuma wanda shi numrodu ya cuɗanya da ita alal amati wanda yake amfani da ita don ya yaudari jahilai a ra'afati masu rauni wajen tunani ko ta fuskar ilimi ya ce fa inna Allah ya ce bishar shi mai shirke to ga wani abu da Allah yake in ka ce kai Allah ne ka sauya mana mu gani Allah shi ke zuwa da rana daga gabas Allah shi ke fito da rana daga gabas fa'ati biha min al-magharibi kai in ka isa kai Allah ne ka da'au da ranar ya zama mu ga daga yamma take shurfudowa mu ga cewa daga yamma za ta fito saboda ita zai kafa wannan fa ta sa shi kafirin nan ya tiris ya rasa ta cewa ba shi da abin da zai ce shi ya sa dole ya tiris ta hayyara ya ɗimauce wa isha aka ɗimauta shi sun matsala sannan ya ce nuruzu ya ce tun da ka fi ƙarfinmu wajen hujja ai ba za ka fi ƙarfinmu wajen ƙarfin jiki ba wani da hubun yanan falgo fil jahim ku gina masa gini ku yi masa rani in ya so ku hura wuta ku jefa shi a cikin wutar ai maganinsa ai maganinsa wallahu la yadil qawmi zalimin da abin da zalimai suke Allah baya dora su bisa hanyar tsira wanda su zalunci kansu bil kufri da kafirci Allah ba zai dora su ba ila ma hajjatul itijaji zuwa tafarkin da za su kawo hujja wanda zai gamsar da mai hankali za iya wasa da hankalin amma ba amma ba za su iya wasa da masu hankali ba ba za su iya wasa da hankalin masu hankali ba to أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى هنالك ولنجعلك آية آية للناس آية للناس وانظر إلى الجبال كيف ننشرها ثم نكتبها لحما ما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير aura aita ko baka samu labari ba kallazi irin labarin wannan ai misilin lazi ai kamar wannan marar alaƙar yadda ya wuce ta wani gari iya baitul maqdisi an ce garin nan da shi wannan bawan Allah ya wuce ta kansa shine baitul maqdisi wasu ka ce a'a ba baitul maqdisi bane wani gari ne ne daga garuruwan Allah alhali yana mahayi bisa jaki yana dauke da kwandon baure ko inabi da kuma wani koko da nono a ciki shi wannan mutum da ake faɗarsa a nan shine uzairu ɗan sharhaya au gairuhu wasu suka ce wannan sa ba shi ba wani hawiyatu alhali garin nan da shi wannan bawan Allah ya wuce ta kai garin yana rusashe sake da yana sareye ala rushe a bisa rufarfan din rufin rufarfan garin duk sun faɗo ƙasa su kofiya rufarfan tafi an saka da su kofu da farkon rufin ya faɗo sun masaka da tilhi ɗanu alaiha sannan man ma su faɗo a kanta lamma harraba ha bukutu nasaru ko bukuta nasaru yayin da bukuta nasaru ya rusa bukuta nasaru sarki ne daga sarakan babila da ya kawo banu isra'ila yaƙi har baitul maqdis ba ya shiga garin da karfin da bayan ya tsare su a garin sun rasa yadda za su ya kashe su dewa ya kama wasu dewa ya rurrusa garin gaba daya ya hau ya baro su ya ƙara so misira a nan ma ya ci misira da yaƙi to kala da uzairu ko ko waninsa ya ga yadda garin nan yake sai ya rushe gaba daya ba alaman mutum annabi ya zai lahu ba da mautiya ya za a yi ace ko Allah zai raya wannan bayan ta mutu isi za mu liƙon Allah ta'ala ina ganin girman ikon Allah oh in banda Allah waye zai raya wannan bayan gashi ta mutu ba ma ta hullahu sai ubangiji ya karbi ransa don a nuna masa shi ma nan take wa albasahu aka zaunar da shi a mace mai ata anin har shekara ɗari shekara ɗari ya yana mace sun ba a sa sannan kuma allah ya dawo masa da rai ya tashe shi a yahu allah ya raya shi liyu riya ko zalika sai ya nuna masa wannan wala ta'ala lahu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce kam labista zaman da kai a nan bakin nan sai ya ɗauka baki zaman da kai ya kai nawa lakasta huna nawa ne ka zaman ka anan kala sai wannan bawan Allah ya ce da rufe yau mana ba da yau ai zaman da ya gaba ɗaya bai huce yini ba ko sashen yini ya nahu domin shi na ma'awwalan nahari ya yi bacci ne farkon yini an zare ransa ne farba farkon yini farko bari aka karfe ransa wa uhiya aka raya shi a yi faduwar rana sai ya ɗauka cewa wannan ranar wajen waduwar ranar da aka dawo masa da rayuwarsa ai a wannan yinin ne dai da ya yi bacci sai ya za yake cewa ai shi baccin da ya yi yini ne ko ma bai ƙarasa yinin ba wala ubangiji ya ce da shi ballabin ta mai a ta'ami ai baccin nan da kai ka zauna shekara ɗari an ɗauke ranka fanzuri la ɗa'anika kai duba zuwa abincin nan naka a cini ɓauren nan washe rabika da kuma abin shan ka allabani wannan nonon lameta sannan bai jirkita ba lameta giryar bai jirkita ba dole zamani tare da dadewa tsawon zamani an kawo lamirin mufradi ba a ce lameta sannaha ba domin abincin da abin shan duk abin jinsi ɗaya ne abu ne da mutum yake amfani da shi kuma kowane a cikin su yana jirkita in ya dade amma a ce jirkitar da abincin yake in ya dade yau nufin Allah ne tabaraka ta'ala in Allah ya nufa sai abincin ya dade ya dade ya dade ya dade amma yana nan ba abin da ba abin da ya same shi wanzu lillahi malika kai duba zuwa jakinka kai fa huwa kaka jakin naka yake fara abu mai yita ya ga jakin nasa ya mace wa iza mu biyu ga kasusuwan jakin tana faru ta yi fari ta lohu tana ta bayyana shi ko jakin Allah ya nufa a sauya shi yanzu yana abin da yake faruwa ga wanda ya muke faru gare shi dan a nuna masa yanzu da ce shi jakin an bashi ya ga mai jayayya ne sai ce a shi yanda ya da'awar rini da ya kawai yi bace ai haka ne tunda ba ga jakinsa yana nan ba ga abincinsa yana nan a ce ya zauna shekara ɗari amma bai sauya ba to amma jakin sai gashi ruwa da iska duk sun sa ya namun ma jiki da jijiyoyi duk sun zagwaje sai ka sosuwan farare tas ga su sun fito daga alamar cewa ashe da aka ce ya zauna shekara ɗarin ya zauna ya zauna nan ga jakin kuwa ga yanda yake fa'al na zalika mun aikata wannan da ta tabira bihi dan kai isra da shi wali na alaka ayatan ya sanya ka ka zama aya anan ba su tashi aljama lin nasi ga sauran mutane mutane su san cewa Allah ne iko ne bisa saki ta da halitta wanzuri lal bizari kai duba zuwa kasusuwa min himarika na jakin nan naka kaifa nunshiruha ya ka nike raya ta nuhuyiha ya ka nike raya ta suma naksuwa ya lahaman sannan kuma mu tabbatar da ita da nama ya ce za a mai masa da naman yadda yake fana zara ilaiha a uzairu ko kowaninsa ya duba zuwa kasusuwan nan na jakinsa ta hakika ta rakaba ta haɗe yadda take lahama an ɗora mata nama an tufatar da ita nama an busa rai a cikin jakin ya fara haushi ko na haka na haka babu rarraba ne na haka na kan ya fara haushi falon ma ta bayyana la yayin da wannan ya bayyana gare shi zalika wannan ya bayyana gare shi bil mushahada ya gani da ido wa alima anna Allah ala kulli shay'in qadir ya tabbata cewa Allah ne iko ne bisa komai kala sai uzairu ya ce ko ko wannan sa alam na sani na mushahada ne na sani sani na tabbatarwa wannan ya wuce ilmu yaqini ya koma ainul yaqini an cire shi daga ilmu yaqini an mai da shi ga ainul yaqini shi kan ya tabbatar ya gani an da lalafin shayin kare cewa ubangiji mai iko ne bisa kowane abu cewa ubangiji tabaraka wa ta'ala mai iko ne bisa kowane abu wa iska da ibrahim وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذا بعثا من الطير فصرهن إليك ثم اجعل ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن ولكنك سعيا وأن الله عزيز حكيم to wazkur ka tuna isar ibrahim lokacin da annabi ibrahim ya ce rabbi ya ubangiji arini kaifa tuhil mauta ina so ka nuna mu gani kuru kuru a fili irin yadda kake raya matattu su'alu wannan tambaya ce ta aku daga sayyidina ibrahimu ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam an kaifiyatul ihya ba daga yadda ake rayawa kaifiyar yadda ake rayawa ba wai daga ita kanta rayawar ba domin wannan abu ne sai sanin Allah ai dan sani na da aka ya zama iyanan ganin ido gani ne na gani wanda gani ko ai ana cewa ya kori ne laisal habaru kal mu'ayanati to idza su'iltu har ra'aita ya al-mauta dan in wani ya tambaye ni in na ce masa Allah zai raya matacce ya ce to kai ka gani haka gaskata in ce kwarai na gani an nuna min da na gani da idanuna kala ta'ala da sai wani ya ce da annabi ibrahim awalam tumin da ka ba da gaskiya ba ba ka yadda da haka ba ne bai kwanar da cewa ni ina da iko bisa raya din ba ubangiji ya tambaye shi tare ko da ya san cewa ya ba da gaskiya da haka don ya ba shi amsa bima fa'ala da abin da ya tambaya kai alamar sami'u na gararrahu don masu jin maganar nan wanda suke jin maganar nan su san manufar annabi ibrahim ala nabi na wa alaihi salatu wassalam da wannan tambaya ce dan kan wani daga baya zo ya ce yo ai shi kansa ma annabi ibrahim ai kokonto yayi ai ba kokonto yayi ba a a abin da yake so ya curu ne daga ilmul yaqini zuwa ainul yaqini shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa nahnu ahqqu bi shakki min ibrahim inda a ce annabi ibrahim zai kokonto yo ai mu ma sai a ce mun yi kokon dan amma mun yi kokon dan ai ba mu ba ai shi din ma tambayar da yake ba wai dan yana kokonto bane ɗana bala annabi ibrahim ce a ba haka bane ya ubangiji amantu na yi imani walakin sa'altu sai dai na yi tambayan ne yadda mai inna kalbi domin zuciyata ta samu nutsuwa bil mu'ayanati ta fuskar ganin haka kuru-kuru almarmumati ila al-istidlali wadda aka hada ta da kafa dalili tafsir iyani ladifu ma'anan laysa fil burhani akwai ma'ana ta tausa a cikin ganin ido wanda ya huce kafa hujja kafa hujja ai abin da take kawo ilimi nazari amma ganin ido ai yana kawo ilimi raruri ne gani na ido wannan ilimi raruri ne amma kafa hujja istilali wannan ilimi ne nazari qala sai an ubangiji ubangiji ya ce da annabi ibrahim fauzar ba ta mina ɗari to tun da haka ne ka kamo tsuntsaye hudu ya nahu ashbahu bil insani dan ta waje da yawa tsuntsu yana da kama da mutum ta tsuruhunna ilaihin ilaika ka karkatar da su ka sa su saba da kai ya ta ta'ammala ha dan ya zamo ka lura da ita dan ka gane ta don kada ta rikitar gare ka bayan an raya ta sun maɗaɗɗe hunna sannan kuma ka yanyanka su guntu-guntu wa haɗu lama hunna wani shahunna ka haɗa naman su su hudun da gashin su ba duk ka cuɗanya wajen zai hunna ka raba su kashi-kashi a da jimali an rika gida duwar wasu da suke kasan ku wajen ala kulli jabalin min hunna juza ka san yanke bisa kowane dutse nasu kila aka ce kana su jibalu lati bi haratihi arba'ata duwatsun da suke wajensa sanda ake magana nan guda hudu ne sun madu hunna sannan bayan ka gama wannan raba su gida hudun nan bayan ka tuda su kai kiransu ul ka ce da su ta'alaina bi iznillahi ku tsuntsaye ku zo da yardar Allah ya ce naka sa'a ta zo ma da gaggawa shari'a da sauri a cikin tashinsu ko tafiyarsu bisa kafafunsu ko dai tasowa za su yi ko ko a takowa za su yi su zo wa alam ka sani annan la azizu ubangiji makuwayi ne la yuji zo shawun ba abinda yake afi za a ce afi karfin allah da abinda yake mumkini to allah na iya yin hakim gwani ne fi sun yi a cikin abinda yake aikata a cikin halittarsa sai ya kama dawo da kuciya da kuciya da hankaka da zakara ya aikata yadda aka ambata a baya da su ya rike kawunan a wajensa sai kuma ya kiransu sai kowanne juzu'i ya tashi ya haɗu da ɗan uwansa har suka cika sannan suka tauri zuwa wajen kawunansu sarrama muna ilaiha suka taro zuwa wato kawunan suka taro zuwa kawunan sai suka tashi wato suka tashi bayan an gaba wato ta a wannan hada su din bayan sun gama wannan haduwar yadda aka fada so to bayan da aka faɗi wannan aka nuna ikon Allah tabaraka wa ta'ala cewa mai iko ne bisa komi sai aka dawo ga halitta cewa mutane su gane da ake tabbatar ikon Allah Allah mai iko ne bisa bayarwa Allah mai iko ne bisa hana bawa in bawa ya samu na Allah ne Allah ne ya bashi shi yasa kan bawa ya dauka cewa wata dabara sa ce balle har ya ringa hangen cewa in bai ciyar ba ai dukiyar za ta zauna tare da shi a'a ta yaƙi ciyarwar amma Allah ya tafi da dukiya ta yi kuma ya ciyar din Allah ya bar dukiya duk da ciyarwar tasa musamman in ya ciyar dan Allah wanda dama Allah ai yayi alkawari cewa wanda duk ya ciyar saboda shi to Allah zai musanya masa wa ma anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqina shine sun mahassa alal infaqi sannan ubangiji ya kwadaitar masa ciyarwa fi sabili cewa a dinga ciyarwa saboda shi inda ubangiji yace الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة في كل كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين صفة صفة نفقاتي suka ciyarwar waɗannan da suka ce da dukiyarsu fi sabilin lahi da cikin tafarkin Allah wato nan an shafe murafu ilaihi wanda yake murafi ne kuma na faɗaɗa ɗin nan murafu ilaihi ne idan an rafa masalu gare shi amma shi a kansa ko murafi ne an rafa shi ga allazina shi yasa akwai ijazi kenan a cikin aya yanda za a kwatanta ciyarwar waɗanda suke ci da dukiyoyinsu don su taimaka wa addinin Allah za a yi a cikin da abin da yake bin Allah ne kai masali habbat kamar kwaya ce guda ɗaya aw masaluhum ko ya zamo shafewar a nan na biyun ne shafewar ta yi a na farkon ne ta yi a na biyun in an ce can ba a shafe ba to nan sai a ce an shafe kama sali ba ziri habbatin an shafe ba ziri din a nan wanda shi din ma dai murafi ilai ne kuma murafi ne in kuma a ce an kaddara ne nan aka shafe to nan ba sai an kaddara shafewar ba ko in za a kwatanta su za a kwatanta su ne da wanda yake ya shuka kwaya ɗaya an ba ta saba sanabila kwayan nan guda ɗaya sai ta tsirar da zangarniya har guda bakwai sai kullu sun bulatin mai aka habba wanda kowace zangarniya tana ɗauke da kwaya ɗari au aksau ko fiye au aksau ko fiye da haka na faƙato hakan nan abin da suka ciyar don taimaka wa addinin Allah ana ninka ta lissar imi'adin fa'asar har zuwa ga ɗari bakwai ko fiye da ɗari bakwai ana ninkawa ya kai ɗari bakwai akan ninka ma ya zamo ya haura ɗari bakwai wallahu yura ikul man yasha Allah yana dan ninkawa aksar min zalika fiye da haka ga wanda ya so ninkawa gare shi la da kulli munfikin ba duk wanda ya kiyar bane yake samun haka sai wanda Allah ya nufi ninkawa gare shi litafawuti awadil mufikina dan halayen masu kiyarwar ta bambanta wanda ya gama sa riga ta tsofe zai dauka ya bayar ai da bambanci tsakaninsa da wanda kuma shi sabuwa zai dauka ya bayar ko abin da ya kama da haka ko da wanda yake shi bai da shi dan kaɗan ne da shi amma tare da haka ya ce garaje ya kururuta ya dau wani abu ya bayar don taimakawa addinin Allah ai duk ganta abin da yake da shi na Allah ne kuma in Allah ya so ai zai kawo masa fiye da haka ba ya dauka ya bayar da kuma wanda sai ya dabke ya ga ya tara miliyoyi sannan zai dan ringa dauka kadan yana bayarwa ga ba akwai bambanci to da kuma ciyarwar na fagati da cewa ciyarwar kanta halayen ta bambanta dangane da wani yana ciyarwa da cikakkiyar sakarkancewa ya yadda wani abu ya bani dan Allah wal ihlasi kuma ya duba Allah ne wajen bayarwa ya duba Allah ne wajen bayarwa ba wanda sai an tara masa mutane ba a tara masa a gaban mutane ya tashi ce ya bayar wani mako a gaban mutanen ya bayar ba lalle bayarwar ta tabbata ba a ruga ga wannan da bambanci a da wanda a boye ma zai dauka ya je ya kai don taimakawa addinin Allah ba wanda ya sani Allah yana sani Allah da ya bashi Allah da kuma darwinsa ne ya ciyar to ai yana sani me ya sai an yi a gaban jama'a don kuma duban wakaci kuma da irin sadakar da aka yawanta yawanta wanda ana cikin kunci amma tare da haka yace shi sai ya bayar kaga ya bambanta da wanda sai sanda ake cikin yalwa ne zai ce zai dauka ya bayar kuma yawan sadaka wanda zai kai dukiya ne yawa ya bayar dan Allah ai ba kamar wanda wanda ya bayar ma karshen ta ka aje gida ta tafi ba ba ba tafiyar su daya ba wallahu wasu faradu ubangiji bai wasa ne yalwa ce ali masani bi man yastahiqul mura'afata da wanda ya cancanci a ninka masa bin yatiki ya san niyyarsa wanda yake ya cancanci a ninka masa saboda niyyarsa saboda kyakkyawan niyyarsa shi yasa niyyar bawa da ita ce take kawowa a ninka masa ita ce take kawowa tun anan duniya ma a sauya masa wata ran Hassanul Basari yana ta wa'azi yana wa'azi yana ai in kun ba dan Allah Allah zai ba ku in kun ba dan Allah Allah zai ba ku to ya ce shiga kasuwanci ma mai sauki sai ya dauka ya bayar sai ya je ya zauna yana sauraro ya gani ke gani ba kwana ɗaya kwana biyu kwana uku sai kowa ja sanar ba sai to bala ka ce zan mu ba ranar Allah Allah zai sa ka mana gashi na bayar na kukuta na bayar gashi har yau ba abin na fuko daga kenan shi a shi da ya bayar din ya bayar ne ba wai dan ya amsa ibtila'in da aka yi masa na cewa ya bayar ba na duban cewa ai za a bashi ne shi yasa ya ba to da haka ne a shi kenan da bayarwa da mai bayarwa da mara bayar ba fifiko kenan inda kowa ba san in ya bayar din nan take zai ga sakayya ai wanda zai da wanda zai bayar dan Allah da wanda ba dan Allah zai bayar ba ba za a ba za a bambance su ba kenan kowa ma sai ya bayar inda dai za a ninka masa to الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ألا أذن لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين ينفقون أموالهم كاغو إن نسكي سيد الوكيوين في سبيل الله نسكي مكاوى دين الله ثم لا يكون ما أنفقوا منا ولا أذى sannan kuma ba sa biyarwa da abin da suka ciyar don taimakawa addinin Allah da gori alal munfaqi alai ga wanda suka ciyar bin hawi sai kamar su ringa cewa ai ni ne na kyautata masa ko ni ne na dora halinsa wala azan ba sa biyar masa da wata cutarwa lahu gare shi ta fuskar ambatan wannan ila man la yuhibbu zuwa ga wanda baya so hukumar ba son kofahu alaihi ya san an bashi wata da wuli il alaihi da nuna takama a kansa biyar ya tilfari ta fuska a ringa ganin ai an fifita a kansa domin ko sai da aka bashi to abincin ma da yake gidansa ba ni na bashi ba ko wannan rigar da kaga ya zo da ita ai ni na bashi ni na bashi eh ko bana da sallah ta zo ai ni na rufa masa asiri eh na kai masa kayan da zai dinka wa yara to duk ba irin wannan wal mawsulu mawsulun allazina dinnan mubtadani wal habaru labarin shine lahum ajrum ladan cewa wasu ya tabbata gare su inda rabbi wajen ubangiji wala hukun alai ba za su tsoro ba min fa'ida daga wani abu da ya tsere musu ba wani abu da za su tsoro wanda za su ce ya tsere musu ce wannan ta jawo sun rasa wani abu ina wala mu ya zanuna su kuma za su samu bakin ciki ba alamu tarakare musu wani abu da ake sauraron zuwansa wannan a ta kunshi ba da tsoro daga abin da suke masu suka fil infaki a wajen ciyarwa to kaulin ma'arufin ko mu gara sakan su yassun mu gara sakan da tsonko mu gara sakan da tsonko ko nan ne nan ne nufin to a gara su mu ne da a gara su mu ne da yakon saboda in Allah ya sa mun zauna wannan rana ita yau sai a ajiye kotun da Allah rana ita shi ne na ƙarshen kafin zuwan maulidi ko wata wadanar juma'a ne zuwa kare ta ce ta ƙarshe ko to na? a ana yi maulidi to tijana na? a na shau ibrahim ne ake da ko ko ko ana na shau tijana na shau ibrahim ne ake ko? sai dai eh? haka ne idan a yi ƙaunin ma'aruf magana wadda take kyakkyawa kalamun hassanu magana kyakkyawa waraddun alasa iljamilun da ba da amsa wanda yake yi roƙo amsar da take kyakkyawa a maimakon to Allah taimaka min kai ka suka damu ni kai da ne nake da shi za ka zo kana damu na da Allah taimaka min to dan uwa ka ga yanzu ba hali amma kai hakuri abin ne diya abin amma in Allah ya hore za a baka kaga wanda aka yi wa wannan zai ji dama dama duk da dai bai sami yanda yake so ba amma dai zai ji dama dama ya fi wanda aka kyara aka nuna masa shi ba komai bane wa magasiratun kuma a yafe masa fi ilhaji don akan ya nace da tambaya a wa magafaratun min Allah ta'ala ko gafara daga Allah tunaru da za a same ta da sababin shi mai roƙon nan don me wanda ya zo wajenka da wata bukata ɗaukaka ka Allah yake so yi da zuwan wannan gare ka yasa mutane su gane me zuwa wajenka da bukata ba wai wani a ka ne ba ko wani raguwa gare ka wata daukaka ce Allah ya kawo ma shi ne maula mu shehu ibrahim radiyallahu ta'ala ne yake nuni a tufatul alfari misaluhu qama bi babil mu'tari ace ma mai bara ya zo ya tsaya a kofar ka ai wata daukaka ce ta Allah tabaraka wa ta'ala hanya ce ta tunatar da kai wata ni'ima da Allah ya ma hanya ce kuma ta buɗe ma kofa ta samun wata ni'imar sabuwa ninkin ninkin ta baya ninkin ninkin wadda take ta baya to khairu ayyafi min sadaqatin daga sadaka ya tubauha azab da cutarwa ke binta a ba mutum a dawo ana zagin sa wa mannu ko ane masa gori wallahu gani ubangiji ya wadata an ibada daga bayi wa in fake da cewar su wa inna ma hassa alaihim ya kwadaitar ne akan wannan abin da yasa Allah ya kwadaitar da bayi bisa sakiyar liya nalu bihi zulfa dan samu sace da sauran cewar ta in Allah ya dafa wanda kake ganin talakan ne sai ya zo wajenka sai a wayi gari a shimfidarsa Allah ya ajiye masa duk abin da zai zo wajenka bukata ko ninkin ninkin haka ko ajiye masa ma abin da ya fi nakan gaba daya abin da kai kake da shin gaba daya Allah ba abin da bai da iko a kai hali mai haƙuri ne bitayil hukumati da yake jinkirta azaba anil ma ne daga ne yin gori da ciyarwarsa walmuzi da mai cutarwa da sababin ciyarwarsa sun ma kada zalika wannan ubangiji ya karfafa wannan mai kaunihi da ya ce يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا كالذي الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلبا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين يا أيها الذين آمنوا يا وإن يكسم بارك السياح لا تبدلوا صدقاتكم ba ku ba ɓata sadakar da kuke yi ko ba ta ciyarwar da kuke dan Allah za ku yi abu kamar dan Allah amma kuma ku bata ku bata mai ujura hunna ladan sadaka ta ku ilman ni ta fuskar yin gori wal azako cutarwa kallazi ya zama kun yi kama ai mu masiri na bil munafiki kun yi kama da munafiki allazi yanfiku malahu malahu wanda yake a ci da dukiyarsa ri'a annasi dan mutane su gani eh mutane suka gani suka ce ai wani ya bayar shi shi kenan ya samu bukatarsa wala yuni billahi ba ba da gaskiya da Allah ba da billahi ko ranar lahira la yarjuna thawaba fi ba sa sa ran samun lada a lahira fa masalu misalin irin mai wannan ciyarwar fi adam al-intifa bihi dangane da cewa ba zai amfana da ciyarwar tasa ba a lahira kamar salisafawa kamar dutse ne wanda yake fa ajalin amlasa dutse wanda yake mai santsi wanda baya iya rike komi alaihi turabun da kura ta sauka a kai turbaya ta sauka a kansa fa asaba huwa bilu ana nan ana nan sai aka yi ruwan sama mamako madarun shadido ruwan sama mai tsanani fataraka husal da ruwan saman nan ya wanke duk turbayan nan duk kuran nan da take kan dutsen nan aka wayi gari dutse ya fito saldinsa ba komai ya bar ruwan saman nan ya bi shi tsan ya bar shi tsan daurinsa amlasa mai tsan rantsi ba komai a kansa yin munafiki almura'i wannan misali ne aka kawo ga munafikin da yake riya wanda yana yin abu ne don mutane su ce yayi muzi da misali ne kuma ga mummuni mai cutar da wanda yake baiwa mummunin da yake cutar da wanda yake baiwa aka kusanta su amin fi mutlani amalihim a cikin bacin ayyukansu مثل للمنافق المرائي والمؤمن الموذي في بطلان أعماله لا يقدرون على شيء بس دقيقه بس سام وانا أبو على وجدان ثواب شيء بس سام لا وانا أبو مما كسبوا لقى أبن نفسك عيكة أملوا في الدنيا أبن نفسك عيكة الدنيا لا يجدون له ثوابا في الآخرة أبن نفسك أملا نفسك الآخرة kama la yujadu ala sabani shawi min turab yadda ba za a samu wani abu ba na daga turbaya akan dutse wanda ya kafa wallahu la yadil qawmal kafirin ubangiji ba ya dora mutanen da suka kafirai akan tsari da za su samu tsira ba zai dora su bisa tafarkin da za su samu tsira sun ma'abbara sannan kuma ubangiji ya biyar da sufan nan ta masu cewa ba dan Allah ba iridihim da magana kishiyarsu su ne wanda su cewarsu dan Allah ne suna yi ne dan Allah ta kala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce والذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت كلها بعفين فإن لم لم يصبها إن لم يصبها وابل بطل والله بما تعملون بصير ومثل النفقات الذين ينفقون أموالهم misalin cewa waɗanda suke ci da dukiyoyinsu ibtiga a ai ɗalaba don neman marratin lafi yaddar Allah wata sibita min anfusihim dan kuma ƙarin tabbata ga kawunansu ai ta haƙiƙan lissawabi alaihi dan su a zukatansu sun tabbatar da cewa Allah zai ba su lada akan wannan ciyarwar da suke yi sun tabbatar da cewa Allah zai ba su lada akan ciyar wannan da suke yi kama sali sama na jannati kamar 'ya'yan bishiya ne na wani lambu bustanin lambu mai rabuwatin da yake waje mai tudu waje wanda yake mai tudu jigawa makanin murtafiyin yasira waje wanda yake ya yi sama kaɗan kasi fiturari mai kaurin turbaya turbayarsa tana da albarka tana da taki tana da wadata mustawin wanda yake ya daidaita ba kwari da tudu a wajen domin bishiya a cikin irin wannan asanu ya fi kyau ya annahu la ruhul ma domin ba yanda za a yi ruwa ya ɗaukaka a kansa wala ya alu anil ma shi ko baya nesa da ruwa yana daidai yadda zai ringa samun ruwa yadda yake bukata ko yadda ake bukata a saba ha wabilu da mamakon ruwa ya same ta ba ta tukula ha rifayyin saboda wannan mamako na ruwa da ya same ta sai ta ba da wato a ɗan ukula ta ba da 'ya'yan itatuwan ta rifayyi ninki mislai ma yusmiru gairuha ninkin abin da watanta za ta yi ta yi ‘ya'ya ninkin abin da watanta za ta yi, au misalai ma yi zannu biha ko ko ta yi ‘ya'yan ninkin yadda ake sa ran za ta yi ‘ya'ya, ta yi ‘ya'yan ya ninka ma yadda ake sa ninkin yadda ake sa za ta yi. Fa'ila misbiha wabilun wannan gona inda take yau ko da mamakon ruwa ma bai same ta ba fadallun to za a samu yayyafi kaɗan wanda in ya same ta ya ishe ta madarun hafifun ruwa mai sauki ya kafi ha wanda zai wadatar da ita wanda zai wadatar da ita kalmana abinda ake nufi da wannan tusumiru tana yin 'ya'ya tana tsarkaka tana ‘ya'yanta suna yawaita kasurar madaru daidai ruwan ya yi daidai amkalla ko ko ya yi kaɗan to haka don ciyarwar irin wa'annan su ma take samun karuwa wajen Allah ta baraka wa ta'ala ta ‘yar kaɗan ce don mi ta yawaita ko ‘yar kaɗan ce ko ta yawaita ko ‘yar kaɗan ce amma sai ta samu karuwa wajen Allah ta baraka wa ta'ala wallahu bi mata bada da basir ubangiji yana ganin abin da kuke aikatawa ko bai da abin da kuke aikatawa to Allah yana ganin ku irin wannan wato mutum ba zai ga misalin sa sai ya je wasu guraren inda yake akwai waje mai tudu ka je gona wanda take a tudu gaba daya kuma a ce tudun inda take ba wai inda yake yayi gangara ba ne inda yake tudun a ce tana tsakiyar tudun ne a ce tudun ya tafi nisa ne dama don kaga irin yadda ya banya take sai ya baka mamaki sai ya baka mamaki irin nan ko ko wannan raba da take sauka a wajen kawai ta isa shukar wajen a ce ta ta ta girma ne yasa sai kaga ta yi yabanya mai yawa sai ka sai ka ga wato an sami yabanya mai yawa a wajen wallahi ma ta buluna basir ubangiji yana ganin da abin da kai aikatawa ira'a malakum yana ganin ayyukan ku yana ganin niyoyin ku yayi muku sakayya akan wannan wannan ba da tsoro ne daga yin riya ko gori da ciyarwa wata rigibin kwadaitarwa ne fil ihlasi a cikin duk abin da bawa zai ya ringa duban Allah duk abin da bawa zai yi ya ringa duban Allah to
وعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها فأصابها إصبار فيه نار فحشرت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون aya wato ahadukum yanzu yuhibbu ahadukum ɗayan ku yana so an ya takuna lahu jannatu a ce yana da gona yana da ƙatar lambu min nahilin lambun da yake ya kunshi bishiyoyi na dabino wa anabin da bishiyoyi na inabi ya kunshi bishiyoyi na inabi hassau ma da zikiri ubangiji ya keɓance su da ambato li sharafihima saboda ɗaukakar bishiyar dabino da ɗaukakar bishiyar inabi wakasarati manafi'ihima da yawan amfaninsu ta jari min tatalan har ga ƙoramu na gudana ƙarƙashin wannan gonar kasanta duk ga ruwa ne ga hufiya min kullum samarati yana da 'ya'yan itatuwa a ciki na daga dukkan abin da ake kira 'ya'yan itatuwa ba irin 'ya'yan itatuwan da bai da shi a wannan lambu nasa wagar asaba hulki baro shi yasa yana ta moriya yana ta mora wannan in bishiyar da take 'ya'ya da damuna lokacin ta ya wuce ta rani za ta yi sai ta ɗiba amfani shi yasa shi koyaushe abin da zai siyar yake fitarwa daga gona kullum akwai abin da zai siyar a gonarsa to ana cikin haka sai ga tsufa ya rike shi ya zamo ya kula da gonan nan ba zai yiwu ba fara ufa anil kasibi ya rauni daga yin aiki a gona wala hu zuriyatu gashi yana da 'ya'ya auladu 'ya'ya ru'afa'u masu rauni la runa ala shay'in da ba su da iko bisa wani abu fa sabaha isaru shi yasa sai wahala ce yanzu ta hau kansa ƙarfin aiki babu ga kuma wahala ta hau kai ana cikin wannan hali sai ga guguwa ta saukawa gonan nan tasa ta saukawa lambun nan nasu rewin shariratun iska mai tsanani ta na hawa sama da take tagawa wajen sama ka amudin kama al'amudi fihi fil isari a wannan guguwar akwai narun wuta ba ta ragar shikenan lambun nan nasa ya kone gaba ɗaya aka gari babu fafakadaha ya rasa ta a hawaja ma kana ilaiha alhali sanda yake ya fi koyaushe bukata zuwa gare ta ya fi koyaushe bukata zuwa gare ta sannan kuma ya rasa to haka ma duk mai ciyarwa ba dan Allah ba duk wanda yake wani abu ba dan Allah ba sai ranar da ake ganin ladan ciyarwa shi zai sa ran ya samu sai ya ga ashe babu ashe babu kamar misalin wannan ne mai lambun nan da aka fada a kazalika yubayyinu lahu lakum ayat haka dai ubangiji yake ta bayyana muku ayoyi dan ku za ku yi domin sakakkurin gayin abu ya zama sanda kuka bukaci amfanin ba samu ba lalakun ta tafakkaru ko dai ko kai tunani fi zawali duniya ku tunani game da kushewar duniya wa ibali lahirati da cewa da towar lahira cewa ga lahira nan fa tafe ba ta talibuna ma yurisunna dama ku nisanci abinda zai ga gadan muku nadama a lahira ku nisanci abin da zai gadan muku da nadama a lahira Allah Allah sa mu nisanta da da ta shaya na zai na amuru da sai zama a samu akan surar da nisa ko wajen wajen